السلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Juma'a eh tare kenan ga wata ko ko nawa ga wata biyar ga wata ne biyar ga watan Rajab dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina a kalandar nasara kuma ashirin da shida ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar babban makasudin haɗuwar shine tunatar da juna a munasabar aure na ɗaya daga cikin yan uwa da kuma sauran aure-aure da ake ta yi don a taya shi murna da fatar alkhairi da sauran ma aure-aure da aka yi kuma mu tunatar da juna a wani bangare na abin da ke da alaka da auratayyar da kuma ya shafi mu'amala da zamantakewa ta yau da kullum kamar yadda tarbiyya da tsari da karantarwar addininmu ya koyar da mu komai ma farratsina fil kitabi min shay' ba mu bar maku komai ba sai da muka yi maku bayanin komai filla-filla haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ma ya isar da komai kamar yadda aka umarce shi har yake cewa a hajjin bankwana ala halballaktu na isar Allahumma fashhad to kuma ya isar din maudu'in da za mu duba shine sabubban mutuwar aure sabubban mutuwar aure da baya da kuran da sabubban ke bari in aka yi aure akan samu rabuwa miji ya saki matar ko matar ta matsa lamba sai mijin ya rabu da ita ko wani akaran bana daga waje ya shigo ya ruwa ya tsaki sai an raba auren a ƙarshe sai ya zama na an rabu in an tashi lissafi sai dai a rika tsohuwar matar shi ko kuma a rika tsohon mijinta ba laifi bane shi sakin dan ba inda aka ce a karantarwar addinin aka yi aure dindindin har abada a amma dai ba ana yi bane dan arabu sai dai ana yi ne don fatar a dore shi yasa shari'a ta bamu madafu da laƙunƙuna na yadda in an yi auren ma ba za a rabu ba kai kai istikhara kai kyakkyawan zabi kai shawara kai addu'a ka kalli abin da yasa kake so ka auri wannan matar ita kanta babu macen da ba ta da abin da ya kamata a aure ta saboda shi ko babu macen da ba ta da abin da a iya gudunta saboda shi shi yasa duk macen da ka daga akwai wanda za ka ga za su iya ba da rayuwarsu don su aure ta akwai kuma wanda in ka ba shi ita kyauta ka haɗa mashi da binnin tarayya ba zai karɓa ba don ba ta yi mashi ba shi yasa laraba suka yi karin magana suka ce laula tilafin ragabati lakanatil bada'i ubura baitin bambancin ra'ayi da sha'awar abubuwa da wasu kayan sun yi kwantai a kasuwa da wata matar ba za ta auri ba amma kowace mace za ta auri kuma har laraba suke karin magana suke ta li kulli saqiqatin laqiqa duk wani abu da ya fada a ƙasa akwai wani na nan na tsantar shi yanzu kana cikin tafiya sai ga wani ya ga kwankwalati ya tsaya ya dauka amma kai ko a jikinka to kowace mace tana da abin da za a aure ta to kai in ka tashi aure wajibinka shine ka samu wani sakin layi ka samu wani abu a jikin matar da za ka makalewa shi zai sa ka aure ta ila za ka aure ta saboda kana ɗan gani garara-garara haka ka fi son mai ɗan gani garara-garara kana da security kenan ba komai za ka yi taganka ba kaga akwai ni'ima a wannan amma idan matarka kamar idan cctv komi komai zaki tana gani akwai matsala baka da sirri ko kuma a ce kana son mai dan haƙora a waje ko kun ya faɗa dai murmushi take ta yi kaga wannan ma ni'ima ce ita ba a gane fushinta ko kuma kana son mai dan shagidawa ta tafi a normal kuma ta dan shagida wani balarabe wani mutum basarake ya fito ya ce yana son matar da tafi kowace muni ita zai aura wadda tafi kowa muni a duniya kyawawa suka yi ta kuka ga bikin ci ba zani ga damar shiga bila ba requirement Allah ya wuce da kyau suka yi ta tsine mai kyau ina amfanin kyau duk wanda aka kawo ya ce wannan tana da dan dama dama har sai da aka samu wata yar gajeruwa yar dunkulalliya yar baka ga hakora ga aljanu ga harare ya ce wannan tayi ta zama first lady dole in ta zo kyawun su miƙe to kai a neman auren ka tabbatar kana da wani abu da shi ka rike shi yasa aka ce auren soyayya ita ma matar haka to amma duk da wannan wasu abubuwa za su iya biyo baya wanda zai iya sabbaba saki to wayannan sabubban su ne zamu kalla musamman ta bangaren da bai kamata a ce an yi sakin ba ba ma ba a so a yi saki saki halal ne muna da al'ahakamun taklifiyar hamsa muna da wajibi muna da haram muna da makaruhi muna da halal muna da wajibi ko muna da haram su ne gidan umarni mai ƙarfi da hani mai ƙarfi muna da makaruhi sannan muna da ja'iz kenan sannan muna da guda nawa ne akwai akwai alwajib wal mahzur haramun kenan wajibi da haram sune a bangaren karfi na umarni na tilas to sannan a karkashin wajibi muna da mustahab tattare da wajibi muna da mustahab can kuma muna da makruh in ka hada shi ne zai baka hudu a tsakiya kuma muna da halal to duka waɗannan hukunce hukunce biyar din akwai su a aure akwai wanda dole ya aure akwai wanda an so ya aure akwai wanda makaruhi akwai wanda halal ne ya aure wani makaruhi ne ya aure wani kuma haramun ne ya aure to haka saki ma akwai lokacin da dole ka saki mata akwai lokacin da an so ka sake ta akwai lokacin da halal ne ka sake ta akwai lokacin da makaruhi ne ka sake ta akwai kuma lokacin da haram ne ka sake ta in ka sake ta ma ka zama dan bid'a to sakin aure yayi yawa a da'irar mu to menene sabubban da ke kawo sakin wace matsala ke biyo baya ga ɗaiɗaiku da al'umma to shine taken zaman namu da zamu a cikin wa'annan yan mintoci insha Allah kanun zancen da zamu tattauna kanana karkashin wancan babban take akwai gabatarwa sannan akwai magana akan rayuwar auratayya a takaice to sannan akwai barnar da ke biyo bayan mutuwar aure idan miji ya saki mata ko mace ta matsa ta bar gidan miji to me ke iya biyo baya lallai saki galiban yana barin baya da kura sai kanun zance na uku shine wasu sabubba da wasu yanayi da mace kan tsinci kanta a ciki shari'a ta halatta mata neman a sake ta tare da cewa haramun ne annabi ya ce duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta min ghairi ma bihi ba'd ba laifin zaune ba na tsaye ta ci kwalar shi ta zara wuka ta yi amfani da damar ta ko danginta aka matsa sai da ya sake ta annabi ya ce haramun ne ta ji kanshin aljanna yar wuta ce kai tsaye da automatic ticket in mace ba ta san namiji to akwai wasu yanayi da shari'a ta tsara to ya halasta sai ta ce su rabu to za mu yi magana akan waɗannan hanyoyin to sai abu na hudu shine sabubban saki menene wai ke kawo saki a da'irar mu to wayannan sune kanin zancen da zamu tattauna na biyar sai zama kammalawa wanda muke fatar Allah madaukin sarki ya sa mu dace abu na farko gabatarwa ita zamantakewar auratayya ɗaya ne daga cikin ni'imomin da kusan su kaɗai suka rage wa mutum a duniya ni'imar aure ita kaɗai ta rage wa talaka ya mori domin idan kai dace kai aure ka kai dacen mata ita ma matar ta yi dacen ka dole sai kowa ya dace da kowa to za ka ga kafi gwamna gwamnanci kafi sanata gata kafi kowa jin daɗin rayuwa za ka iya gane haka misalin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar cikin shahararren hadisin albara ibn azib wanda al-imam abu dauda al-imam ibn majah al-imam tirmidhi sun suka fitar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aka zo aka rufe mutum a kabari ana gama rufe shi mala'iku za su dara kabarin za su yi ta mai tambayoyi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka yana gama amsawa sai Allah ya mala'iku sai to kasha sai a bude mashi wuta a ce da baka amsa ba can za a kai ka amma yanzu da ka bude bari ka ga aljannar ka sai a bude mai gidan aljannar shi ya gano ni'ima sai mala'iku su ce mashi to Allah ya baka slot na wata tambaya ka roki duk abin da kake so za a baka to malam ka hango irin waccan ni'ima kai sai ka zauna a ƙarƙashin ƙasa ai ya kamata inda so samu ne ka riga wanda suka kai ka komawa gidaje su su dawo gidansu na duniya na ƙasa da na siminti mai POP kai kuma ka koma gidanka na aljanna kawai wannan dan aljannan sai ce rabbi aqimis sa'a Allah ni abinda kawai nake so ka busa ƙaho a tashi kiyama hadda wanda suka kai shi wani bai koma gida ba amma ka irin fatar da yake maka saboda shi ya dace in ji mata wuce kanka to kila ta fada kan kowa wancan na lahira ne kila shi a wajen shi ya halitta ya fada haka sai Allah ya ce mashi a mala'iku sai su ce mashi a banda wannan yanzu abinda dokar Allah ta ce shine nam naumatal arus ko naumatal ari laraba na tattauna akan wayannan kalmomin guda biyu wai waye ango arus ko ari ɗan keke da keken larabci suka ce arus amarya aris ango amma babu wata arusatu a larabci wai al'arus wal arusa kana nufin amarya da gwaranci kenan shi, shi ita amarya da ce arus namijin shine ari wasu kuma na baddalawa sai a ce ma dan aljanna kai bacci irin baccin ango malami suka ce me yasa aka zabi ango saboda shi yafi kowa gata a duniya ba a ce kai bacci irin na sanata ba dan galiban sanata a firgice yake musamman 27 ta matso ko kai bacci irin na gwamna baccin gona mun dai taba jin wani gona ce sai sun sha kwaya suke bacci an goko bai shan kwaya kuma shi tashin shi ma sai an yi kunuti sai an yi istikhara kafin amarya ta tashi saboda tsabar gata kuma kafin ya tashi an gama komai musamman kafin kayan amarci su kare ko a bude mai dictionarin a bude mai dictionarin mata mai tun daga farko har ƙarshe duka ba ne dictionarin mata ƙato ƙaton mujallaji amma duka ba sai a shafin ƙarshe ne aka ce da daddawa ta ce babu magi babu shinkafa babu taliya babu gawayi fa da ɗan shi amma ba zai isa ba kilin kai sa gishiri a ce akwai to ga ku in ka haɗa kayan girki aka ce ba gishiri ko gaishe ne mai shago kai zai baka gishirin ashirin to kaga kenan ango ya fi kowa morewa to sai aka yi misali da shi daka aure ɗaya ne daga cikin manyan ni'imomin da ke iya mai da talaka daidai da sarki talaka daidai da mawadaci talaka daidai da mai mulki saboda zai ba da umarni a jihar shi a yi kai ma ka ba da umarni a gidanka a yi zai zo a girmama shi kai ma za ka dawo a girmama ka to amma wannan ni'imar ba za ta samu ba sai an gina auren bisa yadda shari'a ta ce shi yasa Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma amalanci matanku daidai da yadda shari'a ta tsara fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a in kuka tsane su cikin wani abu za ku iya tsanar su a wani abu wa yaj'al wa yaj'al Allahu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah ya sanya alkhairi mai yawa zaka iya cewa ba ta da alkhairi ta zame maka alkhairi zaka iya cewa bata iya kaza ba abin ya zame maka alkhairi kuma alkhairin ma mai yawa shi yasa masana suke cewa ita mace ya kamata ka fahimce ta galiban abin da ke faruwa a duniyar saki rashin fahimtar wace ce mace suna cewa ita mace da kake ganinta wasu abubuwa ya kamata ka nakalta kawai game da ita sai ka zauna lafiya suna cewa mace tana yawo ne akan waɗansu ginshiƙai guda uku ɗabi'ar mace abu na farko ita mace innaha turidu kulla shay'in bari ka ji yadda mace take innal mar'ata turidu kulla shay'in wa alla ta'amala ayyi shay'in wa alla ta'amala ayyi shay ita ce mace rukunin farko kenan mace komai tana so ka kawo mata amma ba ta so ta aikata komai ba komai za ka sata ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya a tawaga hadisin Anas da cikin sahih bukhari da an jasha an ibo mata sai an jasha ya fara maraquma waka sai suka fara tsalle da mata akai sai annabi ce mashi rifqan bil qawari ya an jasha da a hankali tangaran muka dauku shi yasa kin aka tambaye ka wace ce mace tangaran shi yasa wanda ya sakin aure galiban bai san waye aura ba yanzu in ka sai tangara da kuɗinka ka siyo ba za ka aje shi inda kake aje takalminka ba kai wani lokacin ma ba za ka aje shi inda kake aje certificate ɗinka na digiri ba dole ka kai shi sama taushi ƙasa taushi to haka ake wa mace shine wa Allah ta'amala ayya shay mace sama taushi ƙasa taushi kai ka siyo tangaran dole ka nisantar da shi daga inda yara ke jefe-jefe mai gidan gilasai ko ba jimirin menene asas ne yake ba ko bai so a rika wasan dutse to haka mace take tangaranci shi yasa shi bawushe sai yace tangaran sayin me kasada to amma zaka ce ba da mace yake ba dan mace ba sayin ta ake ba to amma dai kai in ka auro ta ka san tangaranci to rukunin farko na mace innaha turidu kulla shay wa alla ta'mala ayya shay tana son komai duk wani abu na yayi na zamani na waye ka bata amma karkasa ta kuma dole dole sai ta yi komai shi yasa daga cikin abin da ya kamata in zaka yi aure ka auro shagwababbiya in ka auro maza maza irinka to aurenku ba zai dade ba galiba to kaga tsaka ka bi ka gade ita ma ta ga tsaka saboda ta karanta hadisin da muslim ya ruwaito ita ma ta bi ta gade to waye waye namijin waye mace ai a ganta wani lagwalagwa shine wa Allah ta amara ayyashe to rukunin mace na biyu shine bin nari yuktabaru zahab in ana so a gane zinari na gaske wuta ake banka mashi to wa bizahabi tuktabaru mar'a kuma da zinari ake gwada mace in kana so ka ka, mallake mace tila mata kuɗi yi mata alheri yi mata hidima kakkashe mata kuɗi ka kashe mata kuɗi ka ƙara kashe mata kuɗi ka ƙaƙƙara kashe mata kuɗi to ba za ku to kaga kenan daga cikin dalilin rabuwar auren wasu ruwa wani makeke ne kuma galibin mace in ka bata kuɗi rabi a hannu a kanka za su dawo rabi galiba da yanzu in ka tafi ba wata yar cikon wasu yan kuɗi da sai dai ka dawo ga tayi zai wuya kuma ta tambaye ka to sannan sai yake cewa wa abin nan البنار يكتبر الذهب وبالذهب يكتبر المرأة وبالمرأة يكتبر الرجل shi kuma namiji ana gwada shi ne da mace zinari ana gane mai kyan shi ne da namiji a da wuta ita kuma mace ana gano ya take ne har a iya zama da ita da zinariya a yi mata kyauta to kuma ana gane namiji ne da gwargwadon zama da mace inda ya aura ya saki ba namiji ba ne an samu matsala in dai ka ce ai me matsalar ai ita bata iya girki ba ai ai ai duk wanda zaka auro ma in ko ta iya girki to bata iya wani abun ba naga wani mai fasaha yake cewa ba macen da aka hada 100 bisa 100 sai dai kai hakuri da wani abun kamar yadda annabi ya faɗa in ka samu shi yasa ma abin nan Mahmud Abbas alakat suna cewa mutumin da bai je jami'a ba amma yake karantar da professors al'aqat wani mutumin misra ya wallafa littafai sun haura ɗari za ga farfesa ya ɗauki mujalladi ɗaya ya yi wata guda yana binciken fitar da matsaloli bai je makaranta ba kuma to shi ne yake cewa ai inda maza sun gane mummunan mace ta fi daɗin zama galiban kuma ka je ka kalla wa'inda an masu aure da kyawawa ɗayan biyu ne ko ka rabu da ita ko ka yi haƙuri da ita amma galiban sun fi matsala kaga galiban kyakkyawa kowa zo bata iya ba so dai tana ga kawai tana da abin nan hodar ba za ta yi minti 40 tana shafa hoda ba in ta watsa ta sama ta da ta manne ta manne wata zube ta zube an gama in kyanta ya hau kawai shikenan sannan kyawawan mata galibin ba su iya girki ba ka tambaya ka ji ka je kai kwai shanniya ka raba da kyakkyawa da mummuna ba sai ta fi iya girki sannan kyawawa galibin ba su iya magana ba kyakkyawar mace galibin ba ta iya magana ba haka Allah ya wuta da ya ba ta kyau sai ya kwace fasaha zaka ji ballo ta kawai take yi to wannan girkin ai na ji kan bai ji gishiri ba in mutum zai ciyo ci ka sake ta ka saki kyakkyawa ka rike ta ka rike baka magana amma idan mummuna ce to ya haka bai ji gishiri ba to yanzu nan za a san yadda za a yi dan emergency emergency haka dai ta kawowa shine yace shi a babin shawara in za ka yi aure ka nemo mummuna sannan galiban in kana aure da mummuna ba a kawo mata hari ba mai fatar ka sake ta ya aura to da ka baka da case a gari ko a garin su ta tafi baka da damuwa ba wani da zai rika mata text i love you amma in ka auro kikkiawa to aikin gadi ya same ka dole ka shiga bariki nan su koya maka harkar tsaro ya same ka to amma abin mamaki shi Abbas ya rasu yana da shekara 73 bai auren fada ba shi yasa aka ce wannan ajandar tashi akwai turawa da baro mutum so ake ya kai mutum da ne mu ga ya auro mummunar ko aikace daka in kana so ka ga halin namiji ka ka kwata ka gwada shi da mace shine suke cewa rukunin mace na uku bayyana shafatayil mar'a kullama fi dunya duk abinda ka sani a duniyar nan yana nan akan leɓen mace komai da ka sani ba zuma bace uwar dadi da ita akan harshen mace saboda duk wanda ka gani ta iya kuntuka tsiya da magana kowace ce komai haddata komai haddata komai mutuncin iyayenta ta iya kuntuka tsiya shi yasa suke suke cewa baina shafatayil mar'a kullama fid dunya min asalin wa summin akwai zuma akan harshen mace za ta gaya maka wata naka ji daɗi sannan akwai goba in ta kuntuka maka wata tsiyar shi kenan da haka in ka fahimci wace ce mace wa ka auro wa kake zaune da ita to bai kamata ka bari abin ya kai ga har sai an yi saki ba kai an dora maka ka rike ta a matsayin amana a kayi auren ne saboda wasu manufofi na shari'a ba kuma ka auro ta bane dan ta zo ba za ta yi maka laifi ba a'a ka auro ta ne dan kun kun yi wa laifi juna laifi ku yafe wa juna rabuwar aure shine yanke alakar auratayya miji ya saki mace saki daya ko saki biyu ko saki uku musamman kuma ce yayi su daban-daban in miji yace ya saki matar shi ko kuma ya saki da ta'aliki yace in kika je anguwan nan na sake ki ko a bakin aurenki ko habluki ala gharibiki igiyar aurenki akan kushe kararki akan kafadarki kenan duk da nan ne kafada nan ne kushe kara nan ne wuya abu uku ne a jere kamar yadda nan wajen abubuwa biyar kake da su da kanin jikin kanka har ka so ko kafada duka wannan zai iya zama saki alakar aure ta tsare illa iyaka in saki ɗaya ne ko saki biyu za ta zauna a gidanta ta yi idda la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyana sannan kai da ka ciyar da ita kai da ka shayar da ita da tufatarwa da wurin zama da kula da lafiyarta da komai nata har sai ta gama idda in mutum ya saki matar saki daya komai zai mata mota ta wige ta ta kwanta rashin lafiya za a kai ta shika za a yi mata aiki dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku dole miji zai biya kuskure ne ya sake ta yace ta kwashe kayanta annabi Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihin kai miji kar ka kore ta daga ɗakinta ɗakin ma nata ne su ma matan wala ya kharujina su ma din kada su fita to amma shedan na rabowa sai ya ziga sai ya haddasa fitina tsakanin su aliman muslim ya fitar da hadisi kullun da safe shedan na samun kujera ya zo ya aji akan teku a karaga a fadash karaga a fada sai ya zo ya kalmata kafa sai ya ce ma yaran shi shedanu ku shiga duniya kowa ya aiki kowa ya je batar da mutane kowa ya je sabbaba aika aika su shiga da yamma sai ya dawo kan kujerar ya sake zama sai ce zai karɓa rahoto kowa ya kai mai kai a yi ranka ya daɗe ban gushe ba sai dai na sa ya sha giya da illar shan giya fa sai shaidan ya ce sakarai ba kai komai ba zai tuba kuma Allah zai yafe mashi ban gushe ba sai da na haɗa shi gaba da ɗan uwan shi ya ce sakarai za su shirya ban gushe ba sai da na saye sata sakarai zai mayar sai wani ya zo ce ban gushe ba sai da na saye saki matar shi sai shi da ya ce to yau da yau kai ka ci kambin matso matso matso matso sai sa mai kambi me shaidan ke nufi ko me annabi ke nufi in dai ka ce ka sake ta ko ka dawo da ita kaga wannan sakin har abada ba zai sharu ba kuma duk wanda ya saki matar shi sakin farko to saki ɗayan farko da kai mata ya ninka saki biyun da suka saura so ɗari in ka sake ta ɗaya ta dawo to ƙarishe biyun ya fi na farko wuya ita ma tana jin ba ta da muhalli to kar ka yi haƙuri za ka yi shi yasa in ta kuntuka maka tsiya bar gidan shi yasa ma shari'a ta ba mu dama in mace ta fituro bindiga kila ta sa maka aka ta ce ka sake ni ko in harbe kai ka ce ranke daɗe saki na ta ce biyu nike so to biyu ta ce ga biro rubuta ka rubuta ta ce yi saina kai saina ta ce sa hannu duk ka sa kai dai ta cire bindiga kuma sakin bai yi ba illa man ukriha eh wa qalbuhu mutma'innun bi hubbiha in ka in ta cire bindigar ka leko ka ce amma dai kin san a musulunce bai yi ba in kana bayan wata dirka ka kwan harbobin diga dirka za ta kare bullet to sai kai gaba amma kawai da wai ayi cewa sai wai in na haihu in sake ta to ai ka haihu ne ta aure ka ai sai da ka haihu da bakwai ne ba za ka ba za ta aure ka ba so da ka ai kai yaban ka ma ta yi wai in na haihu a ai ka gode ma Allah da ka saki a aure halal ne asalin shi halal ne ya halatta namiji ya saki mace sai dai akwai lokuta da aka sanya cewa ya sake ta a wannan lokaci ko kada ya sake ta a wannan lokaci ita ma kuma ya halasta a sake ta karta damu iyayenta kar su damu to amma akwai waɗansu ababe da ke biyo baya na barna abu na farko da ke biyo bayan saki na barna shine faranta ran shedan musamman wancan misalin da muka bayar cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar hadisin Jabir dan Abdullah ne shedan na murna in aka samu rabuwar aure saboda ya san abin da zai biyo baya yanzu akwai gidaje biyu da ba sa shiri saboda aure dan can gidan ya aura ya sako me ya faru shedan ne shedan ya zo ya kullo wannan tsiyar abu na biyu da shedan da saki ke haifarwa shine yana daidaita zurriya ka aure ta kun haihu ka sake ta ka auro wata kuka haihu ka sake ta ka auro wata kuka haihu ka sake ta ka auro wata kuka haihu ka sake ta ka tara ƴaƴa bakwai kowa uwar shi daban galiban irin wannan family ko ba tsina da komai zai wuya ga wani mahaddaci sai dai wani fitinanne zai wuya ka ga sun haɗa kai sun yi zumunci saboda aras ɗin ya sha bambanta wajen uwa to amma in kai haƙurin aka zauna za ga kowace mace da ka auro kai dai farko ka auro ta saboda wani abu da ka kalla wanda za ka iya zama da ita ko to kana aurenta in ta fara maka tsiya to kai maza maza ka kalli danginta akwai da za ka iya zama da ita saboda babanta babanta mutumin kirki ne abin alfahari ne a ce kai kana auren ya irin tashi akwai da za ka kalli ɗan da ta haifa ɗan wannan ɗan da ta haifa sai ka ɗaga mata ƙafa sai a ci gaba da dama akwai kuma wanda za ka kalli wasu a cikin ‘yan uwanta ko kuma ka kalli al'ummarmu da bi'a da kwamitin da kake ciki to shi ma duka sai ya taimaka banna ta biyu shine ɗaiɗaicewar iyalai da lalacewar zumunci da ɓalɓalcewar ‘ya'ya a raba su da iyayensu yaro ya zama yana da gidaje guda biyu tarbiyar shi ta shiga wani yanayi in ba isa ba kai kana dora mashi wani karatun mahaifiyar na dora mai wani karatun an sha samun rigima uwa ta fita ta kunno wuta ƴaƴan su saka uban a wata jahannamar duniya an yi babu iyaka matsala ta uku haifar da gaba tsakanin ma'aurata in ka aure ta kuka rabu haushinka take ji kai ma haushinta kake ji ‘yan uwanta haushinka suke ji kuma suna jin haushin ‘yan uwanka da suka kasa kaza suka kasa kaza kai ma ‘yan uwanka na jin haushin ‘yan uwanta da ita saboda ‘yarsu ta zo ta rikita ta gurɓata ruwan ɗansu matsala ta hudu da ke biyo bayan saki abinda ke biyo baya a zuciyar ‘ya'ya in yaro ya taso ina maman ma aka ce ai baban ku ya sake ta ko zai rika kallon babansa a matsayin wani wanda bai karatu ba in yaron yayi karatun addini sai rika ganin babansa bai karatun addini ba idan yaron yayi karatun boko sai rika ganin babansa bai waye ba baban mu irin mutanen nan ne na 78 wane ne tun shedan na kauye shi bai ma san inda duniya ta nufa ba za ga dai yana maka wani irin kalla kallo ko kuma ya koma ya rika kallon uwar a matsayin wadda ta sabbaba mashi maraicin ƙarfi da yaji a gidan uban shi gashi nan bai da gata gashi bai da kaza gashi bai da kaza daga nan gwiwar shi za ta iya karyewa shi ya ma yanke kauna akan zai iya zama wani a duniya banna ta biyar da ke iya biyo baya shine ɗa zai iya a sakin zai iya haddasa fada tsakanin family guda biyu sai zama na tsakanin bangaren miji da bangaren mata sai ka gaban na ta faru wata na dan can gida ya sake zuwa neman aure sai ya ce ba za a bashi ba ai mun ba dan siyasa ku ko kuma dan mu ya aura ta azabtar da shi daka ba zai ƙara aure aure daga gidan ba wanda bai kamata ya zama haka ba kuma kila su yaran suna son junan su kuma a zo a raba idza atakum man tazawna dinahu wa khuluquhu sai a samu matsala to sannan abu na gaba daga cikin barnar da take faruwa shine da ya gudu ya bar familin gaba daya an saki uwar shi an auro wata ta dosa azabtar da shi can inda mahaifiyar shi ta aure ba mahalli sai ya bar garin kawai ya shiga uwa duniya kafin ya dawo ya zama wani tantirin iblish shikenan sannan banna ta gaba wadda take iya faruwa bayan an yi saki zai iya yiwuwa dan bai gudu ba amma ya zauna yana gararan ba ba tare da samun wata kyakkyawar kula ba wadda za ta sa har ya zama mutum yadda ya kamata to in ka kalla waɗannan barnace barnacen abinda ya fi kamata kafin ai auren ka duba wa za ka aure ka kalla addininta ka kalla tarbiyyarta har iyayenta dukka kalla ka dai samu wani abu mai kwari wanda zai iya zame mata hujja amma ka hada da ita a gidan koroso kun hada a gidan gala kun hada a social media ka ganta a gidan badamasi bayan an gama labari na ko da kwana 90 wata uku duk anan fa kuka hadu to kai ka san wannan ba zai ina ba da ki ba a duk in an gama wannan abinci ka daga ina take shi yasa aka ce ba za a matsa maka sai ka aure ta ba ita ba za a matsa mata sai ta aure ka ba amma ka samu wani abu da zai iya sawa ka aure ta to kanin zancen mu na uku shine wasu dalilai da ke sanya mace ta nemi saki sakin auren da ake yi in ka zauna da wasu mazan da suka yi sakin zai faɗa maka mugun halin matan ne eh za ka iya ganin ba laifin shi bane ko ba laifi bane in an yi saki shi yasa hatta wancan hadisi dake cewa an tsine wa auri saki hadisin bai inganta ba Allah ya tsine ma az-zawaqin wa az-zawaqat masu auri saki hadisin bai inganta ba sura kudu kuta ba kafa hujja da shi shi yasa cikin magabata akwai wanda suka aure aure da yawa al-mughira ibn shu'ba ya aure mata sun kai 80 bai laifi ba ko daya shi hudu yake aure gaba daya in yazo kuka daidaita da yar ku yace to ranar daura yace ku jira shi zai dawo sai ya samu ta hudu sai aje rana guda sai ya zo a daura duka a kai su gida rana guda in suka kuntuka mashi tsiya kuma gaba ɗaya zai fito ya sake su dukan tara su ya ce to ɗayar ku ta ja muku a yi haƙuri haka nike sai kuma ya sake su alhassan ibnu ali ibnu abi talib shi ma ya yi auri saki amma bai zama mai laifi ba a ƙarshe kuma aka samu waɗanda aka zauna lafiya da su to wani lokacin ita matar ita ke da laifi na ɗaya mace ba za ta saki kanta ba kuma an haramta mata ta nemi a sake ta to amma akwai lokacin da za ta iya auren namiji sai ta fahimci ganin kitse ta yi wa ruhu duk abin da ta hararo wallahi ba haka ba ne to yanzu ta nemi saki Allah ya tsine mata ta nemi saki ta ja ma wani asara ko ba a so wani ya saba ba ma wani asara to sai shari'a sai ta buɗe wa mata kafafe na cewa za ta iya neman saki hanya ta farko take da ita shine za ta iya neman saki ta hanyar kul'i sai mai gida to ni dai tsuntsun son ka ya tashi a kaina musawwake wa juna nawa zan baka kamar yadda matar Qais ibn Shammas sai mashi sun yi auren soyayya da aka zo sadaki ya dauki lambu gadin gidan gona ka yi ta gidan gonan inabi ya ce shi ne sadakin an ce wata na kawai maza na ta wuciya tana gefe tana kallo sai da mijinta ya wuce a cikin maza ta fahimci mijinta koma bayan mazaje ne bai wani haɗu ba yasa ba so mata su riƙa ganin maza al-imamu zahabi da yazo tarihin sayyida fatima ya kawo wani asari malaman hadisi na cewa yana da magana amma da aka tambaye fatima radiyallahu anha me yafi alkhairi ga mace tace Allah tarar rijala wala yarauha kar ka kuskura mace ta riga ganin maza sai ta rena ka za ta fahimci ta yi asara an samu miss call a auren ka da tai amma kar ka bari ta riga ganin maza kai kadai za ka gani kuma ko kai abu ɗaya da kake gani ai za ka gaba wanda ya kai shi kyau shikenan kawai ta ga mijin nan nata wai wai dan autan maza ne kawai ta je gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina tsoron kafirci bayan musulunci ni dai auren nan da kai ba na san shi annabi ya ce zauna a kira shi da aka kira shi ya ce ta maimaita kuma ta maimaita annabi bai mata nasiha cewa ta zauna ba kawai yana wuiguwa ce kai kada min ce ya ce naji ya ce to zaka mayar mata da gonarta da ka bata zaki mayar mashi da sai annabi ce mata to zaki mayar mashi da gonar shi bai ce mashi to ka ji ka yadda ko bai tambaye shi yadda ba kawai ce mata to zaki mayar mashi da gonar da ya baki lokacin sadaki tace zan mayar kawai ya waigo ya ce mashi karba in mace ta ce ba ta san ka karka damu shi yasa kwata kwata ba illa bace ka je kai wanka ka karya hula ka aika hular ka mai duguri a maka wankin mai duguri da shadda yadi ɗaya dubu hamsin da turare ɗan ɗari biyu da hamsin da mota ko a yanzu ma har hayan mota ake barwa don neman aure irin motocin da nan ke hawa na miliyan ɗari shida sai a baka haya ila dubu ɗari ko da direba har da adc ba da iphone 17 guda hudu wala za ka iya wa mace ko dukka gama wannan ta kalle ka da ce baka yi mata ba saboda su mata bari ka ji shi namiji yakan faɗa abin da ya sa yake son mace amma kashi casa'in na mata ƙarya suke ko sun faɗa za ka ji ta ce za ta aure ka ne don ka haddace ƙurani ko ka rantse da Allah ƙarya ne ba wani alarmanci ta ɗan ga shi ne mafi kusa mutane su yarda da ita sai ta fake da alarmancinka alarmomi nawa ake gasa gyaɗa hannu wasu matan ba sun gudar da hadda wasu alarmomin ba ta kuntuka maka tsiya karfe biyu ka kira asuba as-salatu kai kai na gaba cikin ya kare wata gigaggiya ta ma kasa tsayawa ta yi haddar ta haɗu faka rigima to an ce kashi tasa'in na mata sirri ne ba sa faɗar me yasa suke son namiji sirri amma sukan fake da wani abu wani baka to biki ga yana da sana'a ba ƙarya take yi ko ba ka da sana'a tunda kana da wancan za ta iya yadda shi yasa za ka iya shiryawarka da sana'arka da komai ka je ta ce ba ta son ka sannan kana ta bibiya ko sai ga invitation dinta za ta auri mara sana'a in aka yi mata magana ta ce to Allah da yake bayarwa ko ba zai bashi bane ta kulle ka da tauhidi dole ka iyale ta haka ne kuma ba yadda ka iya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yayi wanka wallahi bai tura ba ya tsallaka a nan gefen Madina je ya samu wata mata bazawara ta fito ya ce shine wani ta san shi ba Muhammadun Rasulullah karshen suratul fatahi yace ya zo ne yana son ta zai aure ta ta kalle shi sama da ƙasa tace yayi hakuri bai mata ba bai mata ba ƴan uwanta suka kira family meeting wani irin asara zake wata ce to ai bai mata bane tace wai biki sai din na sani manzon Allah ne wahayi ake mashi bai da abinda ita mace take so ta je ta aure mai faskari ko mai aikin ƙarfi ba abin da ya dame ta akai tutsi ne mata sai ta kuma ba abin da ya dame ta to haka mace take to kaga annabi ya je nema aure an ce bai bai bai ba amma shi ma kuma wata mata ta zo gaban shi ko tace ya rasulullah na kyautar da kai na gare ka aka ce ya daga kai daga sama har kasa tunda ya dukar bai kara magana ba saboda in ya ce bai so kai wani asararre ne zaka aure wanda ya rejectin to sai yasa bai kashe mata kasuwa ba sai ya shiru can sai wani shi kuma ya rugo ya ce ya rasulullah in baka a ciki mu muna ciki to yanzu an samu inda za a makalata wa illam yakun ibnun fa mi'iza in ka je farauta raƙumi ya gagara a samu kaga kuciya sai ka kaso in ka dawo gida ka ce naman miyan baka ce ku sa wannan annabi ya ce to sadaki babu a ƙarshe da ka ce koya mata wani wasu suru wasu ayoyi a suratul baqara shine sadakin talaka ne na ƙarshe kuma ta yadda to ita mace haka take mace fa yanzu ko za ta iya sanka kawai ta kauda kowa a garin kawai saboda kara gashi da kake to idan kai sakaci da kuka yi auren kuma sai ka koma aske gashi za ta gudu ko a Mr. Big kake siyo mata abinci za ta gudu ta aure ka ne don tara gashi kawai ko kuma kawai ta aure ka saboda ɗan gasawa da kake yi kana tafiya Japan aka yi maka kafar roba ka miƙe za ku ɓata idan su ɗanga ka ɗan karkatar na haka kamar hadari zai ruwa ka bufaye mai tangarin kyauta ke to mata ba sa faɗar me yasa suke son namiji kuma sirrinsu ne har ƙawarta ta ƙudda kudu ba ta faɗa ma kashi casa'in na mata ba sa faɗar wannan dalilin amma za ta samu ɗan wani dalili na ƙarya a gefe ta makale shi yasa za ga ta fita gidan malami ta aure jahili ta fita gidan mai kuɗi ta aure talaka ta bar gidan honorable ta je gidan wanda ko takara ba zai iya ba a constitution ba abin da ya dame ta ta kaso aurenta a babban binni ta koma ƙauye ta yi aure ta kashe aurenta da farfesa ta dawo ta auri primary school feduwa ko a jikinta in ana turanci ta yi mashi to mace kenan to daga kawai ka kyale su in ta yadda tana son ka karka matsa sai ka gano me dalili ta dai yadda ko kai dai kawai ka ce to mi istikhara ka ka kulle ta tana shine kawai ribar ka amma dai in wayin sai ta faɗa maka ne in ta faɗa maka kuma za ku bata ce ni fa kawai ko ina son ka ne kawai ni zadda naga kawai baka yi primary ba kaga kai kuma kace okay wato dai fa kika dauke ni to kaga kai kace sai ta faɗa ita kuma za ta aure ka ne saboda baka yi primary ba na taba jin wata mata yanzu aka matar PhD take ta kusa gamawa mutana da kan take ba mu labari take cewa ita mijin da ta aura ta aure shi ne dan shi kadai ne zai fi juyuwa maza da yawa sun zo neman aurenta har da wanda sun zama professor yanzu duka ta ce ba ta son kowa sai shi wannan mutumin da ya zo dama ta ce ma dai tun farkon zuwan ma nashi akwai injiniyarin dinta ita ta je ta ɗan ƙin gizo daga baya amma ba wanda ya sani saboda shi ne ta san in ta ce ya zauna zai zauna har ta je ta dawo ba za ta taɓa cewa kaza ba ya musa kuma har yanzu a haka suke kaga wannan shine asalin dalilin auren shi amma ɗan boko ne kuma yana da aikin yi kuma yana da connection amma duka ba wa'annan ta kalla ba amma a zahiri ƴan uwan sai ƴan uwanta ke kallon kamar ta aure shi ne saboda zai batta ta ci gaba da karatu amma ta ce wallahi ba shi bane su ma wa'ancan din za su batta to amma ba za su juyun mata ba ita ba ta son namiji za ta ce kaza ya ce kaza kuma ta sama don ko me ka ce mashi ba su ba ta da kyau turo min kuɗi zan tafi garinmu kawai za ta turo zai turo ba zai tambaye ta me ya faru ba in ya dawo gida ya baki abinci wani ce wallahi na dawo a ƙorani na gaji sai dai ka ji shi a kicin haka yake har yanzu sai dai ka ji ana fasa kwai ana buga indomi ana kunna silinda ana waye in an haɗa shi to da ni da ke ko ni kadai ita a yi da ni kaga mace kenan mata gwamnati ne to mace za ta iya neman saki ta hanyar hul'i sai ku zauna nawa zan baka wannan kuma ko ta baka daidai sadakinka ko ta baka abin da yafi sadakinka ko ta baka ƙasa da sadakinka duk wanda kuka daidaita yayi malaman malikiya ma suka ce ko yaudarar ka tai saboda a musulunci in mace ta ce ba ta son ka gaggawa ake a raba ku in mace ta ce ba ta son ka da ranka da amfaninka a tsakanin al'umma dubban su da amfani a wajenta za ta iya kashe ka duk matan da suka kashe mazansu kwanan nan an yi a katsina ko kwana uku da yin auren ta kashe shi nan kano an yi kusan duk shekara masu yanyi in ka bibiya za ga akwai ƙiyayya shi namijin ne ya manne in mace ce ba ta son ka ko damuwa karkai in ma ka waye in aka tambaye ka inda suka tambaye ka ce eh wancan na je ta ce ba ta so na ba damuwa amma dubu kuma na nan kai kuma suna son ka to sai ku yi ciniki sai ta baka abinda za ta baka malaman malikiya suka ce sun kalli ai maza a raba alakar ko yaudarar ka ta yayi ta ce to shikenan eh kawo hannunka ka san da ina da gwal din zinariya ko ce a na san shi ai dai dubu 500 fa yanzu ce to buɗe hannunka in na baka ka yadda kulin me ce na yadda kawai tana saka maka kila a duhu ne sai kaga irin kwallon karfen nan ne da yara ke wasa da shi wanda yan an je ba zai kilo ɗaya ba in ka je gun ma sai da karfe ɗari uku za su saye shi to yanzu sakin yayi sai dai kama ka ta a kotu ta biya ka ku ta shari'a shari'a Najeriya kuma a iya shekara bakwai amma saki yayi ko ta ce maka ka san fegin nan nawa eh ran nan ba ni muke photocopy ba ashe ɗazu shi ta dawo sayarwa sai ta baka photocopy original din ba ta sayar kana zuwa fegi sai ka cin mahara ana gini me ya fara da zai zo ta siyar da koma ka ce shi kai ma haka ce to ka ce fegi kake so yanzu to me kake so yanzu sai dai ku ka shiga layi sai dai ta saka a tsari da haka akwai wasu yanayi da mace za ta iya tsintar kanta ta nemi a risake ta na ɗaya daga cikin manyan abubuwan idan miji ya gaza wajen riƙe mace in miji ya kasa ciyar da matar shi ko ya kasa tausaya mata ko ya kasa samar mata da natsuwa ko ya kasa samar mata da mahallin da za ta zauna wanda ya dace da urfinmu urfi na tasiri a wajen zaman aure yanzu in ka auri mace daga nan ka tafi da ita inugu in ka je ka kama mata daki a bakin titi ba katanga ba laifi su tan haka ake yi amma kai aure a nan ka zo kai mata gida irin nan kawai ga ɗakin ta ga titi za ta iya neman ku rabu al'adamu ba haka ake yi ba gida ake saka ta mai katanga da zaure in lokacin ma har da zauren zaure ma to mace idan namiji ya gaza ciyar da mace ya halatta ta nemi saki ko ba ta yi laifi ba shi yasa mace komai kudin ta kai zaka ciyar da ita li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu me kake tsammanin za a ce kowa ya ciyar da matar shi daga yalwar da ya samu ko sai Allah ce wanda aka kuntata mashi talauciye mai nadin milkon an yafe mashi falyunfiq mimma atahu Allah dole ne ka ciyar da matarka ba da maka zo ka ce mata ba a samu ba ba to ka koma mana sai ce zo zan sha ruwa in koma amma da yanzu ban samu ba ka sake komawa sai ka ciyar da ita to idan ka gaza ciyar da ita wannan ciyar da ita kuma a ɗabi'arta ka je ka auro mace da safi tiya ɗaya da rabi na shinkafa take ci da kiris ɗaya da rabi na minerals da leda fiye wata manyan guda uku ita haka Allah ya wuta da ci kaga kuma dai an ci jiki zai nuna kai baka san haka take ba suka cinna maka to haka zaka hakura boyin shinkafa kwana hudu safe da rana da mata cinye shi ko dai ka je a nemo mata magani ta dawo irin mutane ko kuma ka hakura kai ta bata ko kuma ka auro mara lafiya da sauransu dalili na biyu da ke sa mace ta nemi saki in miji na wulakanta ta da duka din namijin da ke dukan mace ya halatta ta nemi su rabu aslan ba a dukan mace sai a wasu wurare al-imam abu hanifa ce wuri hudu ana iya shirgawa mace duka in tana maka nushuzi wallati takhafuna nushuzahun nushuzahunna fa'ibuhunna wahjuruhunna fil mazaji'i sai ce wadribuhun tana maka nushuzi taqi bari taqi bari tana maka rashin kunya a magana tana maka tawaye ta halitta ka duke ta duka wanda ba zai karya kashi ba ba zai taba lafiya ba to sai kuma idan ba ta sallah zaka iya dukanta sai kuma idan tana fita ba tare da izinin ka ba zaka iya dukanta sai kuma idan ba ta maka adan da kake so kawai ba ado ka zo ka ce mata zo ka dauke ta ran kirsimetin nan kuka zagaya wata anguwan karnuka da anguwan aladu ta ga kadangarin barikin nan ta yi wani waye ta tsuke da wasu kaya irin na bayan gidan iya ga ce to irin wannan kawai ta dawo malam kuna dawowa kun je bayan gidan iya an siyo rabin solo kawai tana zuwa ta zumbula maka hijabi yadi bakwai sai ka zane ta nan wurin hijabi ne hijabi ba sai za a tafsiri ba kawai adan da kake so shi za ta yi mace ba ta da ado sai adanka kace irin wannan kayan da Linda take sawa da ingozi irin su nake so to shikenan muje bayan gidan iya ga su da arha ga kwarin tsiya ga auki kuma su ko baka gwada ba roba ne in ka siyo mai yar bebi kana sa ya dame ta in ka siyo mai hukekiya kana za ya dame ta kaya ne masu albarka to kace irin su kake so shikenan kawai irin sun kawai za a za ta sa to in ta ki adan da kake so sai ka zane ta wayannan wurare guda hudun ko kuma suka ce idan tana wa iyayenka rashin mutunci wanda yana shiga ya guna koma ya shiga nushudi so da duk wanda yake dukan matar shi ba tare da dalili ba to za ta iya neman su rabu kawai ta ce to gaskiya ita ba za ta iya ba dalili na uku da mace za ta iya neman su rabu idan namiji ya cika tafiye tafiye duk namijin da ya cika tafiye tafiye mace za ta iya cewa ita ba za ta iya zama da shi ba in yi tafiya kan yi wata hudu wata shida shekara ɗaya bai dawo ba za ta yi maka sha kotu ko farko su zauna da ce ita ba za ta iya hakuri ba kawai a rabu ba ta yi laifi ba a lokacin kaga lokacin da Fatima ta gama idda annabi ya ce in kin gama idda ki zo ki same ni da ta gama idda ta zo ta same ni ta Rasulullah to na gama idda har ma mutum biyu sun fito neman aure na akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai Abu Jaham annabi ya ce mata wai wai wai ai ni ban je miji ba fa wannan ba kashe aure bane yace amma Muawiyatu fasuluk Muawiya bakin talaka ne me kika ci kaga wannan ba suka bace yace muawiya wannan fa muawiya shine ya zama khalifa fa powerful shugaban kasa amma ka duba yadda Allah ke ikon shi ya taba zuwa neman aure talauci ya kasa shi yace amma Abu Jaham to la yazau al'asa an atiki malamai galibin suka fassara matafiyi ne mace ko ba ta son mai tafiye tafiye in za ka yi transfer to ka yi da ita to idan dai miji na yawan tafiye tafiye to lallai kan mace za ta iya neman su rabu an tambayi Ahmadu ibn Hanbal wai wata nawa miji zai rika tafiya ya bar matar shi ta nemi su rabu Ahmadu ibn Hanbal ya ce wata shida in dai a tsarin rayuwarka akwai tafiya wata shida ka batta za ta iya neman ku rabu kuma bata yi laifi ba wasu malamin suka ce ai wata hudu ma yayi kawai ya ishe ta to abu na uku na hudu wanda zai iya sawa mace ta ta nemi su rabu inda miji ya tsare ta a gida ya hana ta sakat ya hana ta alaka da ƴan uwanta banda al'ada akwai addini ba za ka yanke alaka ta da ƴan uwanta ba za ga akwai maza irin wannan ko wai shi ahlus sunna ba inda matar zata a baka isa ba za ta iya neman ku rabu ko bata yi laifi ba ai dole ka bar ta su yi alaka da ƴan uwanta illa ya ka dai ka sa ido in baka yi da ita a waya baka sai mata mai maballai ko masu maballi ka ce mata kin ga wannan sun fi rike caji kin ga wa'annan yanzu haka duniya na nan tana ta rigingimu wani lokaci kana cikin tafiya da su ya ba ta rinye bindiga so biyu uku aka samu a duniya ka buga mata misali yadda nake bala'in sannan naki waya ta fashe maki ta gara ma ta fashe ma ka bubbuge ta kai ka sai mata mai ballai ka ce fitillar ta ta haske ta fi rike caji sannan kuma ga ta da ɗibar lambobi da yawa ga ta da ƙara in an kira ki ya da jiga irin wayoyin china nan wii wii wii wii wii wannan ku ai tai baki gana ta kira nan ta da miss call ba to kada ya karaba ta da ƴan uwanta matukar raba ta da ƴan uwanta zai sa abin yayi cutar da ita to za ta iya neman a rabu aliman malik ko malaman mazhabar malikiya da aka tambaye su zuwa tsawon wani lokaci miji zai hana matar shi alaka da ƴan uwanta a ce ya cutar da ita wai suka ce tsawon shekara daya wai suka faɗi ƙasa da haka ko sama da haka dalili na biyar da mace za ta iya neman su rabu da mijinta in ta ga mijin yana da wani aibi mana yana da wata matsala wadda ita za ta iya cutuwa a ce mijin bai haihuwa kuma ita ba za ta iya jurewa ba an ne magani an ne magani to za ta iya neman su rabu abu na shida da mace za ta iya neman miji su rabu shine idan miji na fasikanci ko aikata ɗaya daga cikin manyan kaba'irul zunubi yana neman mata yana shaye-shaye yana sata yana damfara yana cuwa-cuwa yana cin dukiyar ƙasa dukkan waɗannan ababen mace za ta iya fakewa da kowane ɗaya a cikinsu ta nemi a raba ta da mijin ita ba za ta iya wannan zaman ba abu na bakwai idan mace ta sami iyayyar wannan mijin a zuciya a ranta ba ta san dalili ba rana guda ta waye gari ba ta san shi kamar yadda waccan matar kai ibn shamma sai kawai dare guda ta ji tsuntsun son shi ya tashi a kanta kawai zai ta zai ta nemi ta bashi wani abu kawai su rabu kai kuma in dai har ta zo ta ce ba ta san ka karka taba damuwa ku rabu kawai maganin ka da mace kenan in ba haka ba maganin bera ga malan eh na hamsin sai ta raba biyu in ta sa maka a kunin aya baka wuce ba ta karishe maka a kokon safe hamsin ta kai ka lahira kuma ka san dokar Najeriya zai wuya a kashe ta fa Maryam sanda ba gashi nan ba bari ka gani a gama za ka ta fito eh dan ma an samu yan bukulu ko har an sake ta wasu kai ca aka mai da ita to amma dai a kwana a tashi za ka ta fito ta kashin kuma za ka kawai ta zo tana taya wa taya wacanta kuma wani ya aure ta kuma shi in ya aure ta ko ba za ta kashe shi ba kaga tana mai biyayya to in ta ce ba ta son ka kawai ka hakura maganin ka da mace kenan shi yasa annabi ce tazawwajul wadudal waluda in zaka aure mace ka aure wanda kake so take son ka to sannan daga dalili na takwas raba mace da iyayenta wancan da muka faɗa raba ta da danginta in har ka raba ta da danginta na tsawon shekara za ta yi neman ku da abin yayi yawa to nan kuma ka raba ta da mahaifanta ce to kin san dai ni a yanzu na fi mahaifanki ta wata fuskar ne kana da ƙarfi ƙwarai da gaske to amma idan ka raba ta da mahaifanta mutlakan ka hana ta ruqyati aba'iha mutlakan za ta iya neman miji ya sake ka za ta iya kai shi kotu kuma wa'annan ababe dukkaninsu akwai su a littafai na fiqhu kotunan mu kuma da wayannan littafai suke shari'a kuma shari'ar tayi kuma za a iya raba auren abu na ƙarshe shine sabubban da ke sa aure ya rabu me ke kawo sabubban mutuwar aure wanda shine asalin kanun zancen zamu karanto su a gurguje dalili na farko raunin imani nisan mu da imani shike sa a rabu idan kana da imani zaka iya hakuri ka zauna da mace shi yasa ma suke cewa wanda ya fi haƙuri da mace shi ne wanda ya fahimci addini bari ku ji wata formula da bunul qayyim ya baya duk wani mai ilimi malamai a tarihinsu na duniya sun fi kowa shan wahalar mace duk wata kangarariyar mace da ka gani galiban a gidan malamai suke saboda shi ba zai duke ta ba za ta yi abin duka so ɗari ba zai duke ta ba wanda kuma suka fi kowa morewa mace su ne 'yan iskan gari yan tasha sun fi morewa mace ba kaga kaga yan iskan nan matan su sun fi nan matan malamai biyayya kai za ka iya cewa ta yi kaza wallahi kuma ni ka cimo ba ta yi ba iyaka ka gama nasihar ka ka jawo ayoyi ka jawo hadisai ta ce maka jiya ma da su kabir gombe ya wa'azi an riga ka kenan ka ba ta lokaci kuma kai ba za ka naɗe ta ba shi kuma yanzu ya koma a buge ina ruwan zafin nan ba a yi bai dai ka je daidaidem daidaidem kuma dole ta yi ta koma gida kuma a dawo da ita kai ko yanzu kai za ka yi ta lallashinta shi yasa za ga in ka biyo tarihi za ga yadda wasu malamai suka wahala da mata akwai wanda matar kuntuka mashi tsiya take yi ta azabtar da shi ta cutar da shi har a cikin majalisin shi yana karatu za ta zo ta samu ɗaliban kawai yana zuwa yana buɗe littafi ana karatu kawai tana zuwa ta kwace littafin a gaban ɗaliban shi ta rufe ta kalla ɗaliban da ce a wajen wannan munafikin kuke karatu wannan wannan na Allah ne na Allah ne su hasala ita aku gyale ta sai ce ya hakuri mu je gida sai a je dan tattaushe ta da yanci an ci shikenan ba ta ƙara fita ba sai bayan sati ɗaya kila akwai wanda kullun da daddare sai a ga saitin gidan shi an kunno fitilla daga sama tsawon shekaru ran nan kawai sai aka yi janazar sai matar ta rasu da matar ta rasu sai da daddare sai aka gaba fitilla tunda kofar gidan shi har ɗinkin hula ake zuwa a yi da daddare tsawon shekaru sai da safe aka ce akarma kalla shi ba a kunna fitilla ba ce ta ai mai fitilla ce ta rasu sai ba a gane ba ya ce duka tsawon shekarun nan kun tuka mun tsiya take yi da ni da mara mata duk da kawai haƙuri nake da ita to sakamakon haƙurin da nake shi ne aka bani waccan fitilar a madadinta daga rasuwarta cuta ta ƙari za ka ɗauke fitilla rannan mun yi wata daura a nan tudun wada a yi haƙuri a gurguje wani a nan tudun wada abin ya faru wani mutum shi ma malam matar yana wahala da ita akwai wasu manya nan tudun wada ya sha kai musu koki sai ta cewa ya yi haƙuri kai ta haƙuri azabtar da shi take na fitar hankali ran nan kawai sai ta fara rashin lafiya sai ka ce za ka yi ta asibiti ce kwandala ba zai bayar ba ashe shi a zuciyar shi addu'a yake ta mutu yayi wannan kuma larabawa a jahiliyyar zaka ji hawagogi suke yi wani mai waka yace laqad kuntu muhtajan ila mauti zawjati yace billahi ladhi din na kosa matata ta mutu walakin qarinu su'i baqin mu'ammar sai dai muguwar har yanzu da a raye take faya laita hasarat ila alqabri sa'atan ina ma za ta tafi kabari yanzu wa azzabaha fihi nakirun wa munkaru nakir da munkar su dosa cin ubanta a kabari yace da nayi murna wani kuma yace wa tabtahu la kanat faman laura aitahu tawahhamtahu baban minan nar yubtahu yace shegiyar matata ta wani waje baki wallahi kai kace kofar jahannama aka bude ai matatan yan wuta ce mutumin nan akai akai kai ta asibiti yaki yan uwa da wani aka kai ta asibiti kawai sai aka waya ta rasu ya ji daɗi amma bai nuna ba ya dai take aka zo aka ce to a gata can za a yi mata wanka ya je ko zai mata addu'ar bankwana ce su yi kawai shi ji ya kwaza a fita da gawar kada ma ya je bankwana ta taimai sharri aka gama aka zo aka ce to za a je a yi mata zai shi ba zai mata sallah ba dan shi yana da tabbas Allah ba zai yafe mata ba dan shi ne yafe ba da kyar aka takura shi ya dai zo sahun sallar ya tsaya ana da kyakkyawan zatan in ma yayi addu'a negative ne yayi aka gama aka ce makabarta yace ba zai je ba akai akai sai aka samu wani aminin shi cikin dattawan anguwa yazo yace dole sai ka je aka matsa mai aka zo za a sata kabari aka ce to yazo yace shi ba zai kama ta ba aka ce to yazo jikin kabarin ya tsaya ya tsaya sun gama saka ta za a fara sa katakai yace a dan tsaya ya leka yace yau zaki fara dandanar yadda kika yi ma a gaban mutane har ma akai Allah wadai da kawo shi makabartar to in ka fahimci in kana da imani amma ka duba yadda ya hakura ya zauna da ita kar ka sake ta ku ci gaba kai ta maneji sai ka karo wata shi sa aka baka damar ɗaya biyu uku hudu to abu na farko da ke kawo yawan saki albu'du anil iman nisa da imani in ka fahimci addini to gaskiya za ka sami sauki wajen iya mu'amala da mace duk yanayin halinta sannan suke cewa wal huquq fil ma'asi wal zulmi wal jahl bil huquq az zawjiyya wal wajibat al usriyya daga cikin abin da yake nuni ga raunin imani a ce kai baka karanta zamantakewar auren ba kana da son rai baka san haƙoƙinta ba baka san wajibanta ba gani kake wahalar banza kake mata a abu na biyu da ke kawo saki su'ul akhlaqi wal mu'amala mummunar dabi'a wasu mazan halin su ba kyau wai zaka je yana neman waiwa zai aura wai auren jari kai kana jiran ne ka auro ta ka rage maka hidima ai ka auro ta ka roki Allah ya baka abin da zaka rike ta shi Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ibnu kasir yace tayyibu aqwalakum lahunna al mu'ashara shine ka rika fada wa matar magana mai kyau ka san mace duk awa 24 tana so ka ce kana son ta so 50 wannan shine abin da binciken psychology ya tabbatar duk awa ashirin da hudu ka ce kana son ta so hamsin ana yi kuwa? kaga tun minti kaman ashirin da biyar ka ce i love you ko ka yi mata text in ba ka a kusa ko ka je mata sako a whatsapp ko kuma ka rubuta baro-baro ko ka je a yi maka fanka mai zanen i love you ko agogo mai hoton i love you ka miƙa hannu ka nuna ko ba ka nan kana magana rusumul mutaharrika kenan to mugun halin wasu maza yana kawo saki da rashin iya mu'amala mace ka girme ta ka fita hankali wata ma matar da kanta zaka yi tana cewa ka san mu mata ba hankali gare mu ba to wai matin da ita wanda ta faɗa maka ita ba hankali gare ta ba kuma ya kama awalance ta a matsayin wai dole sai ta maka hankali annabi ya zauna da su su sai na umar ya suka zauna sauran sabbaya suka zauna da su haka suka yi ta haƙuri suka yi ta fama sai ibnu kasir yace tayyibuhunna kuma Allah yace walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja su matan nan suna da haƙi akan ku abu na uku dake kawo mutuwar aure kasaratu lishtigali kulli tarfin bi nafsihi kowane cikin ma'auratan kaga ya shagaltu da daya kai ka ya zamana baka damu da ita ba in ka koma wayar hannunka takaddunka tibinka jaridarka file file ɗinka baka bata lokaci ita ko mace na so a bata lokaci kuma shari'a ta ce a bata lokaci mata na son hira a ɗabi'arsu shi kuma namiji bai son surutu mace ta ninka namiji ninki ɗari uku a san labari haka Allah ya mace in namiji na san labarin minti goma mace na san na talatin ne shi yasa zaga mata yanzu za su baka labari ko za ta baka rahoton minti biyar za ta iya awa ɗaya tana baka yadda za ka je ka misali a ce ka tafi garin matarka garin iyayenta ka je kai kwana bakwai ka yi ziyarce-ziyarce radda ka dawo in ta nemi rahoton tafiya aminci biyu ka gama mun je mun je wajen su mama da su baba da su kawu har kauye ma na tsallaka ai na ma je wajen yayarki ka alhamdulillah mijinta ya samu wani abin nan kuma duka sun ce suna gaishe ku ka gama rahoton ka ka haɗa wa matarka kaya ta tafi garin mahaifinka ko mahaifiyarka ziyara ta kwana biyu ta dawo ka ce ta baka rahoton tafiya sai dai ku fara tara na safe ƙila zuwa a zahar ta gama domin har wani kawunka da suka haɗa a kwana sai ta baka labari ai daidai na fito daga wajen gugulan je wajen su inna kawai sai na haɗu da kawu da fatanya ya ce daga ban ruwa yake ya dawo zai ƙara fetur wai ma injin ne ya dan mutu yana ma tsammanin fulogo ne duk ce ne maka mashin baki in ka dakatar da ita ku yi faɗa to wanda ka san haka take shine kai kace ta zama kai wai ka hakura in ka ce mace ta shirya ku yi tafiya wai wani mafatakan wai shiryawa wai suka bata wai ta cika nawa to kai yanzu so kake ka auro irin ka yanzu ka dai neman aure kawai ka ga mace maciji ya fito ta bi shi ta kama bindin ya kawo tsara ta camke ta maka da bango kai sai ka aure wannan namiji ne zai aure namiji kawai wana za ka yi karka aure ta ai wannan langalangar ita ce macen ai wannan nawar ita ya sa ta zama mace shi yasa in za ka yi tafiya da matarka awa biyu ake so ka bata ka san namiji zai iya shirya abinci goma yanzu namiji zai iya wanka da sa kaya da cin abinci da shafa turare da kafa hula da goge takalmi kullum kake polish in kai dai dan albarka kake sai ya kwana biyu yana aiki mai dogon zango to amma matarka in za ku tafiya ka bata awa biyu kuma za ta gama maka nawar ka nuna bacin ran kuma ta yi kaman ba ta gane ba kuma ɗabi'a ta ce da mace za ta yi tanawa ka zo ka ce ke kaɗai fa nike jira me ya kamata ta yi kai a tsammanin ka ta baka hakuri ko ba za ta baka hakuri ba me yasa ba za ta baka hakuri ba saboda a wautar ka ne ka fahimci ta yi laifi saboda kai kana daji har yanzu baka san wanda ka aura ba shi yasa in ka ce mata wance kina bata min lokaci kai kadai fa nake jira sai ta baka amsar da ya dace da kai sai ta ce ni kadai kake jira shikenan wai yanzu ita kadai kake jira in ka ji haushi ka ce a duk duniya ko amsa ba ta kara baka ba in kai sa gobe sai to ya hakuri kuma in ka matsa mata ta gaggawa za ku yi sammakon banza yake sauri kin sun shika da wuri ake zuwa kan matsa mata wai shida da rabi ta gama shiryawa ayya sai kun je kun shiga layi ku cimma mutum goma likita ya zo karfe takwas an fara shiga tara an zo kanku saura ita za ta shiga sai ka ce mata ina katin ta ce yana kan miro kafin shi a kuma likitan sai rana a jiyo kuma ka san ba za ta zai wuya ta baka hakuri ba me yasa ba laifi bane ita ta yi ita ba ta yi laifi ba kwata kwata ba ta yi laifi ba kai ne ka fahimci ta yi laifi saboda baka san wace ce mace ba to da haka in za ku fita takwas ka ce mata shi da ki shirya ka matsa mata da daddare ta ta fara shiri kuma kai ta taya ta wasu ayyuka to me zan iya makiran ki ya dade ai tai ka tabbatar an saka kati a jaka kuma kafin nan ka kai shi kasa don wallahi za ka iya sa shi a sama-sama ta zo sa jambaki ta cire ta aje a kan katifa ta saka jambakin ta mance shi a wurin sai kun je kaduna ce kati ta ce yana gida yanzu yanzu yanzu ana kiran mata a waya a samu kai tsaye yanzu yanzu za ka yi tafiya kai sai ka bada lambar matarka a tasha kar ka bayar za a yi ta kira a ce ka bada wani naka kar ka bada lambar matarka gara ka samu ma mai kantin angoku da kake cin bashin siga gara ka bar shin ya ga kira zai iya dagawa zai da ci an samu kaya masu sauki ne to shagaltuwar maza da gabarin matan da shagaltuwar mata da gabarin mazan yana yawan kawo matsala wani bai da lokacinta wani ya cika tafiye-tafiye wani ya shagaltu da wasu ayyukan shi gida da ofis wani kaza wani kaza wai wani zaka ga yayi aure wai amma yadda ka san gauru har yanzu haka yake rayuwa teburin mai shayi wai bai daina zuwa ba majalisar dandalin gwagware har yanzu yana zuwa kai ba ma ka san me kake ba zaka kashe aurenka kuma wayannan su yi aure su kuma su daina fitowa sai zama na an bakka kai ga kanan jemaki la ilaha ula wa la ilaha ula abu na hudu da ke kawo mutuwar aure kasaratu shukuki yawan zargi ka rika zarginta ko ta rika zarginka in dai akwai shakku da rashin yadda da juna da munana wa juna zato to lallai aure zai iya mutuwa to sannan sai na biyar wulakanta sashi sashi ya rika wulakanta sashi ila miji ya wulakanta mata ko mata ta wulakanta miji ko miji ya rika wulakanta ƴan uwan mata ko mata ta rika wulakanta iyayen miji da ƴan uwan miji shi ma yana iya kawo saki to sannan akwai sabubba da suke na ijtima'iyya sabubba na zaman tare kamar shine matsalar rashin fahimtar juna da alaka ta kud da kud ya kamata ita matar ka fahimce ta ita ma matar ta fahimce ka shi yasa aka ce amarya na zuwa ya kamata ta fahimci miji ta tambaye shi irin abincin da yafi so irin kalolin da yafi so sunan da yake so a kira shi da shi abubuwan da yafi so a faɗa mashi ko abin da baya so a rayuwa alƙadi shuraihu da ya auro zainab abin da yake nan tana zuwa ta ce faɗa man duk abin da kake so don in riƙa yi a ƙarshe ta faɗa mata ina son kaza ina son kaza a ƴan uwana wane da wane da wane ban yadda su gidan nan ba tace to mahaifiyata ya kake so ta rika kawo mana ziyara nan gidan yace to yana so mahaifiyarki ta baro garin su wajen Baghdad ta zo nan garin ta kawo mana ziyara kamar a ce ka auro wata daga Maiduguri ko Gombe sai da tambaye ka to ya kake so ƴan uwana ko mahaifiyata ta rika kawo mana ziyara yace so ɗaya nake so ta rika kawo ziyara a shekara a watan Rajab 15 ga wata za ta zo ranar 15 za ta koma ranar 20 kaga har da za ta zo an sani wani kalan kaya ka fi so miji mata ta san irin kalan da ya fi so kai ma ka san halinta in ka auro mai zuciya za ga wani ya ce ai wannan budurwar ta cika zuciya ce haba ai ni a haka nake son ta ina yin aure sai na sa ta bari ai sai dai abin da ya gaba baka isa ka hana ta ba sai dai ka ce zan aure ta zan iya zama da ita tana da zuciya to shikenan tana da waye shikenan in ka san halinta sai ka saka ta a layin da za a iya abin nan to abu na farko a ƙarƙashin asbabi asbab ijtima'iyya shine mushkilatut tawasul rashin tattaunawa in kana tattauna da ita zaka fahimce ta sosai in ita ma tana tattauna da kai za ta yi fahimtar ka sosai amma kowa ya rike wayar shi yana wannan na Facebook wannan na Instagram da sauransu abu na biyu a ƙarƙashin asbab ijtima'iyya shine al-khiyanat zawjiyya ɗayan miji ko matar ɗaya yana yaudarar juna ko suna yaudarar juna tana alaka da wani a waje ko shi yana alaka da wasu a waje to wannan abin na kawo mutuwar aure akwai addugutul madiya yanayin samu yana kawo sababin saki baka iya cefa ne abubuwa ba sa gudana yadda ya kamata to lallai aure ba zai dade ba saboda in dai zaka bari matarka za ta yi maka hidima to zai zama baka da katabus baka da iko kuma za ta iya fanshewa ta hanyar yin abin da ta ga dama saboda ka gaza yin abin da ya dace abu na hudu alkhilafatu haula tarbiyatil abna wani lokaci samun sabani yadda za a tarbiyantar da yaya wani tun a sa sunan yaro sai sa matsala da matar sai su rabu ko ko makarantar da za a kai yaro ko kuma course din da yaro zai yi ko kuma wanda yarinya za ta aura ko wanda yaro zai auro ko kuma abin da zai da kuɗin da ya samu uwa ta ce ya sai fegi a uba ya ce a shago zai bude ko kuma mashin zai siya ko kuma kaza zai yi to wannan duka yana kawo matsala hanyoyin warware wannan shine su rika zama suna tattaunawa kuma su a baya ma cin ilimi na addini shi ma ya fahimci ilimin addini abu na biyar da ke kawo matsala da sababin rabuwar aure ta dakhulul ahal shishigin yan uwan miji da yan uwan mata kai a matsayinka na uban miji kau da kai ake yi kai a matsayinka na uban ya kau da kai ake yi kar ka zo ka ƙure ido ka aurar da ya a can gidan kana kai nesa nesa in ka cika sa ido dole za ka ga abin da amma yarka bai dace ba kuma wurin zai watsi to ba a san yan uwa ko kaji ana kaza karka yi shishigi ka bi a hankali tukuna kai ma bangaren miji kada iyayenka su shigo za ga wani lokaci ana samun matsala uwar miji sai ta sa ido wai danta wai yana ta kashe ma wata ya abin nan abin nan kullun sai ya siyo mata abin kaza hiran nan ma ya siyo mata a'a to ke mama kin manta lokacin kuma balangun goma sai an cika takarda haka ake siyo miki ki ta koran ki na da rai sai yanzu kuma wata tazo ita ba za ta ci zamanin ta ba ita na ta ma na dubu ɗaya ne gashi nan kaman za a barbada ma bera da dubu ɗaya kan za a yi maganin bera to ke da kuka ci da yawa ki bari ki kauda kai danki ya kyautata ma yar wasu sai Allah ya kara mai alheri to ba a san dangin miji su rika katsalandan wai dan su ba dan su kariya ba a san dangin mata su rika katsalandan dan su ba yar su kariya abinda za ku yi fa ba su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha su dangin miji su zo dangin mata su zo su zauna su yi shawara ga yadda auren suwa ne ya rikirkice me mafita Allah ce in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma in dai da gaske suke so a samu gyara za a samu tsaya koda ta cewa arabu ne in suka yi shawara arabu shikenan abu na shida al-idmanu shaye-shaye galiban shaye-shaye na kawo sakin aure yasa tun farko ma ya kamata a rika gwajin shaye-shaye in za a bada aure kamar yadda gwamnati ma na so ta fara ko wanda aka dauka aiki sai an mashi gwajin kwayoyi bai mu'amala da su to idan mace na shaye-shaye lalle za ta kuntuka wa miji abin tsayar da sai sun rabu in miji na shaye-shaye zai iya zuwa ya sake ta za ga an samu matsala sai ga an kira fatawa to yanzu ya za a yi wallahi raina ne kawai dan baci na dan bana haushi na ce na sake ta to kuma shine na uku to amma naji amma daga bani ma hore na ma ba yana so ai malam ta fasa ku malam malamin malikiya fatawar malikiya ba su da sassauci a saki kuma suna da gaskiya in dai ka ce ka saki ta sauku ko rubutawa kai a za akwai wanda suke wannan shashancin nan ta zuwa aka yi mun fatawa aka yi wai mijin saboda matan shi bi ba kawai ya je ya rubuta ya sake ya rubuta wai na sake ki saki daya ya rika yawo da takarda aljihu wai ko ta bashi haushi ko ba biro a kusa ba zai bata kaji wani shashasha ran nan kuma wadda ya wadda ya fi son sai ta dauki kayan shi za ta wanke sai ta ji kayo kayo ta da ci ma ashirin ce ya kara omo kawai ta ga takarda na sake ki ta saku ta saku idan da zai dawo ya kuskure sai ce eh ta ni ba ke nike nufi ba ɗayan mata su su rika bin sun saku ɗaya ta saku da ganin saki tunda ba wadda ba ayyana ba ta biyun kuma ɗaya ta saku ita kuma da ikirari ba ga malamin malikiya suka ce da a ce za ka zo wutowa ta nan sai ka ga wata matar ka tana da yake kafin ka zagaya ka shigo ta kofa sai ta koma sai suka haɗe da sauran mata kana leko kana ganin ta na sake ki na sake ki kaje kaza ko ashe ranan ankon da kai musu suka sa to sai ka cin mata a cikin sauran mata su uku duk da ita su hudu kace waye ta leka suka hada kai suka yi gum suka ki fada maka to mafi sauki duka wadin sun sau saki daidai tunda baka san wa ka saki ba wasu malaman kuma suka ce a sai ka zaɓi wadda ka fi renawa daga ce ke ce munafiki to amma na dawo da ke saboda dai ba a so a yi wasa da sakin to da kar kai wasa da shi kada kai wasa da shi to sannan sai abu na bakwai da ke kawo saki alaktila sakafiya bambancin wayewa yana kawo saki kaje ka auro mai ilimi kai baka da shi kana da ilimi ka auro jahila ka je ka auro wayayya wanda tafi ka wayewa shi yasa an zaka yi aure ka aurin macen da ka fita abu uku tafi ka uku kai daidai a uku da zamana kuna da sakafar ku yayin sai ka tafi sai ka auro yar China kai sai an soya kifi kake iya ci ita kuma an soya ta ci amai take yi ita ga take cin shi danye kai in ga kyankyaso takalmi ita kuma kinki sai dai ta wurga je dai ka je kayau kayau kayau tana ta ci idan Allah za auren nan dai dai ba sai ta dai ba to ka auro wanda sakafar ko in kuka samu sabanin sakafa ko dai ka hakura da taka ka bita ta ko kuma ka iya tankwasa ta dawo sakafarka yasa an kaje kaga wata can a China ko ta ce I love you ka ce mm a yi hakuri ku kyanke sai kuke ci mu nan mu da su sai bulala sannan sai al'uno sai kuma kaushin hali yana kawo saki akwai namijin da bai ganin zarau game da mace ta yakinka ya za a yi jinkirin abinci yaran nan ma ba ya musu wanka ba kaza kaza kaza ai dai mace ce sai ta maka lai ita take makanta ba ita kanta haƙuri take da kanta ballantana kai wani ƙaramin alhaki in ka sai rariya kasan za ta zubar da ruwa to sai kuma akwai asbab nafsiya shine annakadu wad difa'iyya wal izdira shine ka rika kokarin ganin cewa sai ka dora mata laifi kai baka laifi ko ita ta rika kokarin ganin sai ta dora maka laifi ita ta bangaren ta taurin kai kai kuma ta bangaren ka zalunci to shi ma yana kawo saki sannan akwai aljiratul mufrida sai bakin kishi dole ka zama kishin ka dan sesa sesa ne ka dan sassauta annabi har doka ya sa wani balarabi an ji ana yakin khandak sabon aure suna can bayan gari ana yaki sai yace bari ya dawo gida ya dawo gida daga nesa kawai sai ya hango amaryar shi a kofar zauri a kofar gida tun daga nesa ya sako kibiya ya harbe ta saboda bakin kishi laraba na da kishi in zai aure tun baɗi tun bana zai sai doki a rika kula da dokin ana renan shi dokin da za a ɗauko amaryar shi dokin na ɗauko amarya zo da ita ƙofar gida ana aje ta sai a kwantar da dokin a yanka kar ma wani ya hau dokin saboda kishi ya zo ya kashe matan nan sai da ya zo kuma ake bincikawa ashe maciji ne daga gidan ya koro ta to kaga ka zama in kishin yayi yawa za ga su matan wani lokaci su suke ja ko za ta ce ai baka isa ka auro wata ba dan me ba dalili bane ka zo ka ce kuma ai ke ma baki isa ba ko kina so ko ba kya so sai na karo aure zaka kashe gidan kuma dabara za ka yi mata akwai wani mutumin wani malami da ya yi littafi wannan wanda za su kara aure ya kamata su karanta littafi bai fi shafi goma sha ba wai a tsarikatul musla fi isali khabarika ila fi fi isali khabarika biziwaji sani ila zawjatika wai hanyar da ta kamata ka baiwa matarka labarin shirin ƙara aure da kake yi farko dai ya fara cewa zaka fara mata ne da yanda barbaru da in kyautatawa hakanin sai ka ce mata mu je Mr Biggs mu je ƙara yanan mu je 5G a haulilo kana dan jajjawo ta a jiki ɗan kyautatawa ne da ƴan hidindimu in kina da ƴan uzurori duk ki faɗa yanzu ina da ƴan kuɗaɗe da ƴan baki da ya ci dole wani lokaci ido ya ji kunya don ka gama haka ka gama matakin farko suna dai cewa ma ƙara aure wai kamar da awar annabi ne a makka ko ya fara ta sirran ya tuke jaharan a ƙarshe aka hijira bayan hijira kuma aka halatta yaki qutilan udhina lil ladina yuqataluna to shi ma duk sai an yi wa'annan abubuwa bi annahum zulimu inna ala nasrihim laqadir to wasu mata bakin kishi za ta ce dole ba za a auri wata ba to ita wai kama karka ce to ai ba ta da hurumi ai sai ka kashe gidan kuma to amma kai ma kuma kada ka zama mai mugun bakin kishin to yace ash-shu'uru bin nakas wal idami thiqati bin nafs wani lokaci kuma abin da ke kawo mutuwar aure gazawar miji ya ji cewa ya gaza kaga cewa matan nan ba za ka iya rike ta ba matan nan tafi karfinka ko tafi ka wayewa ko tafi ka wadata ko tafi ka har ka samu karaya cewa to ni yanzu gaskiya na rasa sana'ar da zan iya rike matan nan shi ma yana kawo mutuwar aure sai al-asabiyatu wal adbu sari sai kuma kabilanci da saurin hukunci kafin ai dogon bincike shi ma yana kawo abin nan saki wani da ta yi laifi sai ce ya sake ta sai kuma ga yazo yana rara gefe ya za a yi abatta ta dawo inda dai ka san za ka je biko kar ka sake ta kar in mace ta kuntuka maka tsiya kar ka yi sake a lokacin ka kame kar ka ce komai sai hankali ya kwanta da kanta za ka yi tazo tana ta baban wani ka yi hakuri ka san mu ba hankali gare mu ba shikenan ta baka amsa yi Allah ya sa ka yi saving din sakinka yana nan a banki ana ta ririta maka to sannan akwai sabubba na technology wannan technology facebook ya sa an yi saki twitter ta sa an yi saki youtube ko duk waɗannan social media su ma sun sa an yi saki da kafafen sada zumunta na zamanin nan duka suna sa yi saki da wayar hannun umuman da rediyo da talabishin to duka kai da matarka sai kun yi taka tsantsan za su iya zama dalili na rabuwar aure sannan daga cikin dalilai akwai al-afsarul haditha tunani na zamani a zuga mace a ce tana da yancin ta zaman kanta tana da yancin rayuwa akwai yancin dan adam akwai waye wa'annan abubuwan suna kawo mutuwar aure daga ciki akwai sabubban da ke kawo mutuwa daga cikin sabubban da ke kawo mutuwar aure akwai rashin haihuwa wata matar ba ta haihuwa amma tana da kishiyoyi duka suna da yaya wani miji ya ce zai rabu da ita ko ita ta ce za ta rabu da shi ko kuma ya zamana mijin ne bai haihuwa ita kuma tana so ta yi aure ta samu yaya to gashi ta yi auren kaza kaza ba su faru ba sannan abu na ƙarshe umurun tabdu tafiha sai kuma wasu ƴan ƙananan al'amuran da ba su taka kara sun karya ba wai amma sai namiji sai ya saki wata na wani mutum cikin magabata ya sako matar shi lokacin su Hassan al-Basri ne sai aka kai mashi case aka kai wa Hassan al-Basri wani malami a lokacin ƙara koke sai ya kira mijin yace zo me ya faru sai ran kai akrama kalla wallahi kai dawowa ne ta kawo ma abinci ba gishiri shine na sake ta ce gishiri ne kawai bata saba yace gishiri ne kawai yace to yanzu da ka dauko gishirin ka barbada da ba shikenan ba yace to da an yi hakan da shikenan yanzu da ka sake ta kuma ya kai haka kuma da ya sake ta kuma ya dauko gishirin ya barbada yanzu kaga kai abinda kai gaba ɗaya ba shi a duniyar masu hankali to wa'annan wasu kenan daga cikin sabubban da ke kawo saki idan saki ya faru to mayar da hankali ne yasa ake daga abinmu na ƙarshe kenan a zauna a la'akari da abin da shari'a ta ce na ɗaya a duba sakin guda nawa ne idan ɗaya ne ko biyu to za a bata ta idda a ɗakinta hikimar haka ita ce ita kuma ta rika ado ta gyara halayenta shi kuma ya ji tsoron Allah ya fahimci fa'idar dawo da ita da bakantaren shedan da dawo da ita sai dawo da ita sai su sulhunta na biyu kada ƴan uwa ce wai dan an sake ta dan an saki ƴar uwarka ba ai laifi ba zai iya yiwa an sake ta an wulakanta ta an yi laifi amma kar ka dauki abin da mugun zafi kada a hana shi ya batta a ɗakin ta sai idda sai tunda ka sake ta fitinanniya ta tafi gidan ubanta mana ko kuma yan uwanta su ce kina ubanki na da gida ki dawo a la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna kada ya haka sannan na uku kai miji kai zaka ciyar da ita wanda galiban ba a yi yana sakin ta yau kawai shikenan sai ya ga ai shikenan shi yanzu ya samu rarar kuɗi zai yi kaza zai yi kaza a ka bata ta zauna ɗakin ta kuma ta yi iddarta kuma ka ciyar da ita kuma ka ɗauki nauyinta abu na uku abu na hudu da za a kiyaye shine idan sakin na kuli'i ne to shi wannan ba za ka ciyar da ita ba ba shayarwa sannan ba za ka tufatar ba kula ba komai sannan ba za ka ba ta ɗaki ta zauna ta yi idda ba za ta koma gidan iyayenta saboda saki ɗaya ne ba komai duk da wasu na cewa a'a za ka iya ba ta ko ɗaki ta zauna to amma dai saki ne batti mana in har mace ta yadda ku zauna ka bata ka karbi wani abu wannan saki ɗayan da kuka yi saki ne wanda ba a komi ko ka ce ka dawo da ita bata dawo ba ko ka ce ka dawo da ita bata dawo ba amma za ka iya sake auren ta yau din nan kai kaɗai ke da wannan alfarmar abu na biyar in sakin a kotu aka yi aka je kotu aka raba alkali ya raba aura saboda kila ana duka saboda ba kula saboda ba waye saboda akwai bakar magana saboda ba sanin ya kamata da shi miji yarinya na wahala to shikenan alkali ya ce to iya abin da ya bincika a raba auren nan da saki daya wannan sakin da aka yi a kotu ba a komen shi ko ka dawo ka ce ka mai da ita bata mai da ba alfarma ɗaya talkake da ita ka nemi sahalewarta ta yadda ai sabon ɗaura aure sabon sadaki sabon shaidu kuma wancan saki ɗayan yana nan abu na shida da za a yi la'akari da shi idan namiji ya saki matar shi saki uku ya kamata a bar malamai su huta da fatawoyi ba ka da wata fatawa da za ta baka dama fiye da faɗin Allah a suratul baqara hatta tankiha zawjan ghaira matakar ka sake ta ɗaya daban biyu daban aka yi na uku dole sai ta auri wani kar kuma ka je ka zaƙe ka kawo wanda za ta aura kar kuma ku yi magana da ita ka ce to ki samu wani mai langalange mana haka a ba ruwanka amma ita matar an ba ta damar ta je ta auri wanda ta san ta wuce ajin shi ta iya samun wani lungu haka ta samu wani talaka mai ci da ƙyar da sha da ƙyar ta ce in ba shi ba sai kafar katako ana yi ana bikin ta ce to za ta je gyaran gashi ko dubu arba'in ya ɗan cika mata japan za ta da biza da kuɗin gyaran gashi miliyan hudu ne to kuɗin dubu arba'in ya bata a matsayin tun da shi za a womawa ita shi dubu arba'in rabon da ya ganta ai tun a labarin nta da ya fake ruwa a wani kanti kaga yadda zai iya rike ta ba ya dan kawo wani tuwo da wani dan shayi irin ti din nan na bakin titi ta shata ta amai da kanshi zai zo ya ma kanshi kiyamul laili ya sake ta to idan mu tai saki mace saki uku sai ta auro wani namiji abu na gaba idan namiji ya saki mace sakin ya kai abin nan sakin ya sakin ba ɗaya bane ba biyu bane ya sake ta ɗaya har ta gama idda bai iya dawo da ita ba ko ya sake ta biyu har ta gama idda bai iya dawo da ita ba sai ran nan har ta yi wani auren ma kila ma ta ƙara wani auren ai za ga akwai wanda sai sun shekara wajen ashirin ko da rabuwa amma tun farko akwai saki biyu sai sake auro ta wancan saki biyun na zamanin shagari da abata sanana to daga duk radda ya ƙara ɗaya kuɗin zamanin tunubu a ɗayan zamanin tunubu da ɗayan zamanin abata da ɗayan zamanin shagari an ba da uku kenan a talakun marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi aw tasrihun bi ihsan daga nan sai ta sai ya kiyaye amma idan miji yayi wa matar shi saki uku har ta je ta auri wani sannan ya sake auro ta to sakin shi uku ige shi uku na nan dindi wayannan hukunce hukunce ne da ya kamata a ce an kiyaye daga ƙarshe ka'idar da ya kamata kowane namiji ya tashi da ita sakin mace ba warware matsalar rayuwa bane bal irtikabu akafu dararai abin nan adarru dararai ne ne wani lokaci aukawa mafi girman laifi ne kafin mutum yayi saki yayi tunani ya roki Allah yayi addu'a yayi shawara da masana ya kalli abin da zai je ya dawo ya kalli shekara biyar goma ashirin nan gaba ya kalli me yafi dama dama a rike matan nan da mugun halinta ta reni ƴaƴanta kila su zama wani abu ko a sake ta a huta kai ka fanta ma ka auro sabuwar amarya amma ƴaƴanka su fashe sai ka duba ne yafi dama dama in kai haka za ga an samu saukin mace macen aure daga ƙarshe muna wasiya ko ba da shawara ga samari da masu nufin yin aure mafitar ka ɗaya shine ka zauna ka karanta menene auren ya shari'a ta ce ya ake zama da mace menene na mustahabi menene na wajibi menene na ya kamata wace ce mace to in ka nazarta wannan zaka iya zaman aure lafiya lafiya za a yi maneji za a tafi amani a lallaba har a je a samu a aure matan aljanna wanda ba za a taba samun irin wayannan matsaloli ba aure-auren da aka yi Allah ya sanya albarka ya bayar da zaman lafiya da zurriya ta gari ya kuma kare mu daga wa'annan matsaloli na mace-macen aure subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum